أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد في صفاته ذي الجلال والإكرام الذي أوجب علينا الإيمان والعمل بالحديث والقرآن ووعدنا في كتابه العزيز لرفع أهل العلم والإيمان وثبت أنه يمن على المؤمنين خاصة بالتوفيق والغفران والحمد لله الذي أذل جميع أهل الشرك والطغيان وقضى أمره عليهم عامة بالخيبة والخسران وأسأله التوفيق لمعرفة الحلال والحرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا العصيان واغفر لنا ولوالدينا والميتان sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum goma suka ruwaito hadisi da ya inganta mutane goma daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ruwaito hadisi sa'ad bin abi waqas abdullah bin umar abdullah bin amr anas bin malik sahal bin sa'ad al-sa'idi جابر بن عبد الله واصلة بن الأسقع أبو هريرة أبو الدرداء إلى أبو أمامة الزاهد أبو الصحيح مسلم حديثنا تريد أربعين ديار سلسلة الأحاديث الصحيحة حديثنا دبو تريد سبعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ manzon Allah ya ce lallai musuluncin nan addinin nan na musulunci ya faro ne a siffin bako annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma zai dawo a wannan siffa na bako kamar yadda ya faro wannan hadisin ne muke son mu faɗaɗa wa mutane sharhansa a wannan haɗuwa ta ajana na yankin abaji wannan rana ta 24 ga watan jima'a ula hijira da shekara 1428 daidai da tara ga watan shida shekara ta 2007 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kaɗan da kaɗan musulunci ya fara kuma da kaɗan da kaɗan musulunci zai bata a wannan duniya idan ka duba sharhan sahihu muslim a mujallar na biyu shafi na ɗari da arba'in da biyar alƙazi iya Allah ya ji kansa. Ya ce inna islam bada a fi ahadin minan nasi wa killatin. Musulunci ya fara ne ta mutane ɗaiɗaiku sannan kuma waɗanda ba su da yawa. Tumman ta shara wa bahara daga bayan musulunci yawar wasu har ya samu rinjaye. alƙafi iyaku ya ce kuma yalhaquhun na ƙasuwar ikhlas daga baya ku tabbata ya ku musulmai na ƙasa za ta samu musulunci kuma zai tarar da cikas hatta la ya buƙa sai an waye gari a wannan duniya babu abin da ya saura na addinin musulunci illa fi ahadin wa qillatin in kana neman musulunci sai dai ka same shi a wajen ɗaiɗaikun mutane ta kuma jama'a marasa rinjaye yace yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musulunci ya faro shi nan kuma haka nan zai koma a ƙarshen rana don haka akwai wani lokaci wanda yake tafe wanda za a nemi musulunci nan a rasa shi a doron duniya ya ku jama'a hadisin yana sahihu muslim hadisi na dubu biyu da ɗari tara da arba'in da tara hadisin abdullahi bin mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta kuma sa'ar illa ala shirarin nasi kiyama ba za ta tsaya ba sa'ar ƙarshe ba za ta zo ba ce a kan ashararun mutane waɗanda kiyama za ta tsaya suna da rai su ne mutanen da suka fi sharri a duniya babu musulunci a cikin su in ka duba wata riwaya ta Anas bin Malik tana cikin sahihu Muslim hadisi na 148 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah kiyama ba za ta tsaya ba sai an waye gari a duniyar nan baki ɗaya ba a kira sunan Allah a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la taqumu sa'atu ala ahadin yaqulu Allahu Allah kiyama ba za ta tsaya akan wani mutum wanda yake kira sunan Allah jama'a ku rike musulunci da kyau musamman a lokacin da ya fara zama bako me yasa saboda wata riwaya da take sahihu muslim hadisi na 145 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa quba lil ghuraba ma dalla ga waɗannan baki kila man hum ya rasulullah sahabbai suka ce su waye bakin nan ya manzon Allah qala sai annabi yace alladina yuslihuna idza fasada nas su ne mutanen da suke kokarin su gyara halin su a lokacin da jama'a take lalacewa a lokacin da ɗabi'u suke baci tarbiyya ta lalace su kuma kokari suke su gyara nasu Allah ka samu da cikin Allahumma ja'alna min al-ghuraba akwai riwaya ta Abdullah bin Amr tana cikin silsilatul ahadith as-sahiha hadisi na 1619 Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tuba lil ghurabai ma dalla ga waɗannan baki unasun salihuna fi unasin su'in kathir mutane ne na kwarai amma sun suna cikin miyagun mutane masu ɗimbin yawa man yasihim akthar mimman yuti'uhu waɗanda suka mutunce musu suka saba musu sun fi yawa akan waɗanda suke musu biyayya na kirki ba su da yawa a cikin al'umma a lokacin da duniya ta kusa kashi don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma dalla ga wanda ya samu kansa cikin waɗannan baki masu riko da addinin musulunci a ƙarshen zamani kalma ta asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana yadda Allah ya faɗa a cikin suratul ra'd alladheena amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah alladheena amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulubuhum ce allazina amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husnu ma'a allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah waɗanda suka yi imani kuma zikirin Allah yake natsuwa a cikin zukatunsu wato zukatunsu suna samun natsuwa game da zikirin Allah idan an yi wa'azi sai su samu natsuwa ala Allah ya ce ku sani bi zikrillah tatma'innu qulub zikirin Allah shi yake kawo mazukata su samu natsuwa zukata ba su samun natsuwa sai ta zikirin Allah alladina amanu wa amilu salihati waɗanda suka yi imani kuma suka yi ingantattun ayyuka tuba lahum za su samu tuba wa husnu ma'arin kuma za su samu kyakkyawan makoma menene ake nufi da abuba abu sa'idin al-khudri ya rawaito hadisi yana cikin as-sahiha hadisi na 1985 annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara kalma ta aquba yace quba shajaratun fil jannati ita quba din nan wata bishiya ce da take gidan aljanna masiratu ne ake amin fadin ta ya kai tafiya shekara ɗaya siyabu ahli jannati takhruju min akmaliha kayan sawar yan aljanna ana fitar da su ne daga cikin kwanson wannan bishiya ɗin اللهم اجعلنا من الغرباء آمين Abdullahi bin Amr ya ba da labari wanda al-Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad mujallal na biyu shafi na ɗari biyu da biyu wani mutum ya roƙa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake masa tambaya yace ya Rasulullah akhbirna an siyadi ahli janna ya Rasulullah ka ba mu labari game da kayan sawan yan aljanna ya ake yi a same su khalqan tuqlaqu am nasjan tunsal shin halittan kayan aka yi ko kuwa sakansa aka yi kamar yadda ake sakan kaya a nan duniya da faɗin haka kawai hika ba abun kawai sai wasu mutane suka fashe da dariya ya za a samu masaka a kiyama suna ta dariya fa kala rasulullahi sai manzon Allah ya musu tambaya yace wa min masaka hakuna me yasa ku dariya min jahilin yas'alu alima kuna dariyar jahili wanda ya zo tambayan masani ثم أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكينة ونزول can jimawa sun makara sai manzon Allah ya ce aina sa'il ina ne tambaya game da yadda ake samun kayan sawa a gidan aljanna kala sai mutumin ya ce huwa za ana ya rasulullah gani nan sai manzon Allah ya ce la ai tufafin aljanna ba sakan su ake yi ba bal tushaqqu anha samarul janna ya'yan itatuwan aljanna su suke fashewa ake ciro waɗannan tufafi na 'yan aljanna manzon Allah ya sake faɗa bal tushaqqiqu anha samarul janna bal tushaqqiqu anha samarul janna don haka sutura na 'yan aljanna daga cikin wannan bishiya ta tsuba ake samu ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya rike addini a lokacin da duniya ta fara lalacewa to wannan mutumin Allah yana masa albishir zai samu wannan bishiya ta asura Allahumma ja'alna min al-qura jama'a ku barka musulunci ya fara zama a wannan bako a wannan kasa da muke ciki domin da kaɗan da kaɗan aka haramta aiki da shari'ar Allah a wannan kasa kuma gwamnatin da ta shuɗe ta yi shishigi ma addinin Allah ta hanyoyi masu yawa. Misali ta halatta ma ɗan zina ya samu gado kuma ta haramta aure kafin a kai shekara goma sha takwas. Daga cikin abubuwan da gwamnatin da ta shuɗe ba ta kammala ba akwai tattauna yiwuwar halalta aure tsakanin maza da maza da kuma aure tsakanin mata da mata. wannan yana cikin gadon da wancan gwamnatin ta bar ma wannan gwamnatin da yanzu la hawla wala quwwata illa billah Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafataqu fiha
idan mun yi nufin hallaka wata alƙayya amma na mutuwar fiha sai mu yi umarni ga manajintan wannan kasa shugabanni sarakuna manya ba fasa ku biha a waye gari sun bar umarnin Allah sun koma fasikanci fa haqqa alai alqawl sai kalmar azaba ta wajaba akan wannan kasa fadan marna hada mira mu murkushe wannan kasa mu dankace ta mu hallaka wannan kasa iyakan hallakawa Allah ya kare mu jama'a wannan mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin annabi Muhammad saboda tuntuni annabi ya hangi aukuwan haka mun samu hadisi daga Jabir bin Abdullah yana cikin sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 1457 yana cikin sahihu sunan Ibn Majah hadisi na 2563 النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط yana daga cikin mafi wato abin da na jin tsoron aukuwarsa ga al'umma ta aiki na mutanen annabi ko daga cikin abubuwan da na jin tsoron aukuwarsu ga al'umma ta shine a waye gari sun koma riwaji me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron aukuwar riwaji a tsakaninmu saboda liwaɗi jama'ar musulmi ya kunshi mafi girman sharri da ɗan adam ya sani kamar guda bakwai waɗannan sharruka su ake ƙoƙarin a kawo su ƙasan nan a maimakon waɗanda aka zaɓe su in sun tafi majalisa su tsare amanar al'umma su kula da addinin jama'an da suke wakilta sai aka waye gari sun tafi suke tattauna abin da zai warware karantarwar annabi muhammad manzon Allah bin ya ya hanji a kuwan wannan yace lallai yana cikin mafi girman abin da nake jin tsoron aukuwarsa a cikin al'ummata sharri na farko wanda yake jikin liwadi mai yinsa tuni Allah madaukaki ya tsine masa wannan shine sharri na farko hadisin yana sahihu jami hadisi na 5861 hadisin Abdullah bin Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera wasu mutane waɗanda Allah ya tsine musu yace mal'unun man sabba abahu wanda ya zagi mahaifinsa tsinanne ne mal'unun man sabba ummuhu wanda ya zagi gyatumansa tsinanne ne mal'unun man zabaha li ghairillah tsinanne ne mutumin da ya yanka don bautan wani Allah mal'unun man gayyara tukumal ardi sannan wanda ya canza alamar kasa ya ƙara filin gona ko fegi wannan mutumin shi ma tsinanne ne mal'unun man kan maha a'ama an tsarikin wanda ya kasar da makaho daga hanya shi ma tsinanne ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mal'unun man waka ala rahima wanda ya tara da dabba yayi jima'i da dabba shi ma tsinanne ne mal'unun man amila bi amali qawmi lut sai manzon Allah yace kuma wanda yayi aiki irin na mutanen annabi lut shi ma tsinanne ne hadisin al-imam al-hakim akwai riwaya ta Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allah sab'atan min khalqi wato min khalqi min fawqi sab'i samawati Allah ya tsine ma wasu mutane guda bakwai daga saman al'arshi da manzon Allah ya faɗi haka sai ya ce wa raddadan la'anaka ala wahidin minhum sadaka ɗaya daga cikin mutane bakwai din na waɗanda Allah ya tsine musu tun daga saman al'arshi guda ɗaya daga cikinsu sau uku Allah yana maimaita tsinuwansa a kansa wannan mutumin ko shi ne zalewa ne Allah yake faɗa mana kula ya kallabi na la'ana kuma ba da ya ce kuma wanda duk Allah ya tsine masa falon da jira da kuna tsira ba za ka samu ma mai taimako ba Allah shi kare mu yanda Allah ya tsine ma dalli waji sau uku haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tsine ma dalli waji sau uku wanda duk Allah ya tsine masa hakika ya samu sharri mafi girma a duniya Allah shi kare mu sharri na biyu da yake cikin liwadi babu wata al'umma da aka yi mata azaba mafi muni irin mutanen annabi zo kun sani Allah ya faɗa mana a cikin surar Hudu yace falamma jaa amruna ja'alna aliyaha
amruna ja'alna aliyaha ta'laha ambanna alaihim tijaratan min tijjin falamma jaa
mutanen annabi ko lokacin da umarnin hallaka su yi da Allah ali ha satir ha muka saka saman garin ya koma kasa wa an zauna ali ha hijaratan min sijjir muka yi musu ruwa wato na wasu duwatsu min sijjir daga wato wata wadin da konin na laka ne kamar marmara mambudin a jere musawwa matsayin da rafika wanda aka yi wa alama daga can wajen ubangijinka wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id kuma fa waɗannan duwatsu ba su yi nisa ga azabai ba suna nan kusa duk idan da aka samu wata al'umma ta yi aiki irin na waɗancan ko Allah yana musu irin abin da ya ba waɗancan Allah shi kai wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji tsoron aukuwar liwaɗi a tsakanin saboda duk idan da aka samu liwaɗi ya auku a tsakanin musulmai to akwai fargaba fa Allah zai musu azaba irin wancan azaba wanda aka yi wa mutanen annabi lo a cikin tafsirin ibn jarir a kabar a mujallar da goma sha biyu shafi na ɗari biyar da ashirin da bakwai da aka ce musawwamatan inda rabbika waɗannan duwatsu suna da alama suna can wajen ubangijinka yace waɗannan duwatsu babu shakka Allah ya yi tanadin su suna nan a sama yace kuma sama ɗin a sama duniya ita ce sama ta kusa wanda kake iya daga ido kana gani ismu hasil je sunan wurin kenan wani guri ne wanda Allah maɗaukaki ya tara waɗannan duwatsu daga can ya ɗebo duwatsun nan ya halaka mutanen annabi ko abin mamaki kuma abin sha'awa domin saninsa yana karfafa maka imani da addinin musulunci turawa da suka yi bincikensu masu ƙoƙarin bincike na ilimin samaniya da ake kiransu astronomers a yanzu sun gano wannan guri inda Allah ya tara waɗannan duwatsu da aka hallaka mutanen annabi boko da su wannan gurin yana tsakanin tauraron Mars da Jupiter nisanmu tsakaninmu da inda Allah ya tara waɗannan duwatsu ya fi nisa da ke tsakaninmu da rana su kansu turawa sun tabbatar da wannan sannan in ka duba wikipedia encyclopedia ka shiga intanet ka duba wikipedia ka yi bincike game da abin da ake kiransa asteroid haka nan turawa suke kiran waɗannan duwatsu ɗin za ka samu abin da suka faɗa suka ce a kowane wata ana gano duwatsu guda dubu biyar waɗanda ba a taɓa ganin su ba duwatsun suna da ɗimbin yawa har yanzu ba su ne bai gama kirga su ba kuma sun tabbatar da cewa a nasu kimantawan waɗannan duwatsun sun kai kamar miliyan biyu ba su fa gama a ganin adadin duwatsu ba daga cikin waɗannan duwatsu akwai wanda girman da ya kai jiha guda misali a Najeriya. Wallahi waɗannan duwatsu suna nan turawa sun gano. Yanda Allah ya faɗa musawwamatan inda rabbika duwatsun suna nan a tare kuma har yanzu ba ture bai gama gano adadin su ba. Kullum bincike ake kuma su gano ƙarshen su ba. To babban abin sha'awa shine labarin da kamfanin Reuters ta bayar ranar 18 ga watan biyu a wannan shekara da muke ciki. 18 ga watan biyu na wannan shekara. Wato kamfanin Reuters ta ba da labarin cewa waɗancan malamai masu kokarin binciken ilimin samaniya su turawa da suka yi la'akari game da waɗannan duwatsu ɗin sun tabbatar da cewa akwai ɗaya daga cikin waɗannan duwatsun da ya gangaro yana saukowa daga inda Allah ya tara su kuma ba inda ya dota ban da duniyar nan da muke kai ya doshi duniyar nan kuma sun kimanta cewa wannan dutsen zai iso wannan duniyar a ranar goma sha uku ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da talatin da shida sauran shekara ashirin da tara masu zuwa kenan wannan dutsen zai iso duniyar nan a nasu kimantawa ɗaya don haka waɗannan turawa da suka dubi girman dutsen don sun ce ya kai mita ɗari da arba'in suka ce haɗarin da dutsen zai haifar wa duniya babu wata ƙasa da take duniyar nan wanda ta tsira kuma dutsen yana gangarowa don haka waɗannan turawa hankalin su ya tashi suka rubuta takarda suka aika wa majalisar ɗinkin duniya suna buƙatar majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki mataki maza maza yadda za ta kare wannan dutsen kare fasu duniya kuma za a kashe majalisar ɗinkin duniya ta nemi su ba da adadi na kiyasin kuɗin da za a kashe don a hana wannan dutsen isowa duniya suka ce za a kashe kamar dala miliyan ɗari uku wannan labari ya tabbata wallahi ka duba hankali irin na kaje wai gani suke za su iya kare duniya a suratul anbiya Allah ya ce mana kafa kamala kul man yakhluqukum bil layli wan nahari kun bi zai wani hari wai wa yake iya tsaron ku ne da daddare in kun kwanta barci da kuma rana in kun tashi kun tafi harkan ku wa yake kare ku ko yanzu akwai baturen da zai tsara wani abu wanda zai tsara duniya sai Allah ya ce bankum an zikiri rabbikum mu'ridu su ne suna da kau da kai ne game da hukuncin ubangijin su da ake tunatar da su a kai ku daina liwadi sai suka ce a ba dalilin saukan wannan dutsen ba kenan wani abu ne wani dalili dai ya sa dutsen ya gangaro kuma suna ganin za su iya kare saukan shi Allah ya ce an lahum alihatun tamna'uhum min dunina an lahum alihatun tamna'uhum min dunina
la yastati'una nasra anfusihim yastati'una nasra
akwai wani bature da zai iya kare wannan duniyar to ka zama kafiri domin ka ɗauka kenan akwai wani mai tarayya da Allah shi yasa aka fara magana da manya la ukum mai aikin gajin ku shine Allah shi kadai yace Allah mun ali hakin ko ku suna da wasu ababen bauta ne kamna'u min dunina waɗanda suke iya kare su daga kamun mu Allah ya ce la ya sauki una nasara an kusa yin su din ma ba za su iya kare kawunan su ba wala hum minna yasabuna sannan kuma su din ba a kare su gare mu in mun tashi kamu ban matta ala haula wa aba'ahum بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر Allah ya rauna أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون
Allah ya ce ban matta ala haula wa aba'ahum a waɗannan kafirai mun dai an ba su wani jin daɗi ne dan kaɗan su da iyayensu hatta fara alaihim al'amar al'umar har sai zamani ya tsawo a kansu a zamanin annabi lutu ai ya daɗe don haka har sun manta أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها شن باسو قال يد مكي رجي كسا تسسنتا أفهم الغالبون شن قصودا سينسرا wanda yake tunanin zai hana wani dutse sauka duniyar nan gashi a ƙasansa ake samun wani bala'i na iskan teku ake samun bala'i na ambaliyar ruwa ake samun bala'i na aukuwan gobara da iya kare ƙasarsa daga wannan ko zai iya tsare wani dutse kar ya sauko wannan duniya اللهم اجعلنا من الغرباء sharri na uku da yake cikin riwadi jama'a da imani da riwadi ba su haɗuwa la ilaha illallah afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa
فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا
wato wannan tambaya ta Allah لا
Mun kai ce يستوون wannan tambaya Allah ga wato mala afa man kana mu'minan afa man kana mu'minan shi wanda ya kasance mai imani ne yana zama kamar wanda ya zama fasiki ko ba su ba da amsa ba Allah ya ba da amsa ba ya saboda ba su zama daidai hadisi ya inganta ka duba irwatul gari hadisi na 2006 hadisin Abu Hurairah Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man aka kahina wanda ya tafi gun boka fa saddaka hu bima yaqulu ya gaskanta abin da bokan ya faɗa a wurin akan ha'iban ko wanda ya tara da mace mai haila aw a sa'imar akan fi duburiha ko ya tara da mace ta duburanta faqad bari alimma usila ala muhammad wannan mutum ya barranta daga sakon da Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi magana akan hadisin nan babu ko muhawara akan cewa duk wanda ya tafi gun boka wannan mutumin kafiri ne hadisai masu dubin yawa sun yi magana daga bakin manzon Allah don haka jama'a riwaya yana da mugun hadari in ka duba igafatu haba ya mahar shafi na 70 ibnu qayyim jawziya yake cewa fa laysa fi dhunubi a cikin zunubai gaba daya babu wani zunubi afsada lil qalbi wanda yake saurin ya lalata zuciyar dan adam wa dini da kuma saurin bata addinin mutum min hajjin fahishatain fiye da albasha guda biyu ibnu qayyim jawziya daga cikin dukkan zunubai babu zunubin da ya fi nan da nan ya bata addinin mutum kuma ya bata zuciyarsa irin zunubi guda biyu ibnu qayyim yace azina wa liwa da zina da liwadi dukkan wani zunubi babu zunubin da nan take yake bata zuciyar dan adam irin waɗannan zunubai guda biyu sai ibnu qayyim yace wa lahuma qasiya fita fita bi'id al-qalbi min Allah zina da liwadi suna da wasu ɗabi'u guda biyu na nisantar da zuciyar mai yin su daga Allah. Duk mutumin a gaba da kuma wanda ya sa liwaɗi a gaba wannan mutumin ba ka samun shi kusa da Allah har abada. fa innahuma min a'zamil kaba'ir domin ko suna cikin mafi girman manyan zunubai sai yake fa idan qaba al qalbu bihima idan zuciya ta saba da zina zuciya ta saba da riwadi sai yace ba'uda mimman huwa tayyib wannan zuciya sai ta nisanci Allah madaukaki la yasqatu ilayhi illa tayyib wanda babu wani abin da yake hawa zuwa ga Allah sai mai kyau shi mutum in dai dan liwadi ne da kuma mazinaci waɗannan mutane wani aiki mai kyau nasu yana da wuya ya isa ga Allah Allah shi kare mu Allahumma ja'alna min al-ghuraba sharri na mutu da yake cikin liwadi ya samu ukuba mafi girma al-hafiz al-munzari ya bada labarin cewa harraka lufiya bin nayi arba'atu min al-ghuraba halifofi guda hudu a tarihi suka kona dan liwadi aka samu dan liwadi suka sa aka kona shi babu wani laifi da aka samu a tarihi cewa an kona mai gidansa sai dan liwati sayyidina abubakar sayyidina ali abdullahi bin zubair da hisham bin abdullahi in ka duba shawabin iman littafin al-imam al-bayhaqi hadisi na dubu biyar da ɗari uku da tamanin da tara ya kawo labarin yadda abin ya auku lokacin khalid bin walid yana cikin wato yaki wanda aka tura shi a wata nahiya da ya tafi aka samu akwai wani ɗan liwaɗi da aka kama don haka sai rubuta wasiƙa ya aiko masa izinin abubakar inna kun kadu wa jadda rajulan fi ba'd rawati al-arab yunkahu kama tunkahu mar'a an samu wani mutum an kama shi da shaidu wannan mutumin ana karawa da shi yadda ake karawa da mace da wannan wasiƙa ta iso masa izinin abubakar وقامت عليه بذلك البينة قال يسيركم حجة تثبت أكون من مسلم أنت أمشي فاستشار أبو بكر أصحاب رسول الله سيدنا أبو بكر يتار أقوم الله sai to ga wani an kama shi ana riwayi da shi me ya hukuncin dan riwayi me ya kamata a yi masa fa qala ali ibn abi talib sai sai na ali yace inna hadha dhanbun lam ya'si lam ya'si Allah bihi ummatun min al-umam illa ummatun wahida wannan wani zunubi ne wanda a tarihi babu wani wata al'umma da ta saba ma Allah ta irin wannan zunubi sai al'umma guda ita ce al'ummar annabi zo fa sana Allah biha ma kat alaikum kuma Allah ya muku abin da kuka sani kun samu labari an yi wa mutanen annabi zo ruwan duwatsu ni a gani na an tsaye na ali ara an ta haifa bin na ni ina ganin abin da ya kamata shine ka kona wannan zaliwa da wuta shi da hukuncin da ya dacewa da shi فاجتمع أصحاب النبي على أن يحرقوا بالنار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن سكوت ديدي أكن شوى لدي أقول وأنا مسلمين وجاء فكتب أبو بكر إلى خالد سيدنا أبو بكر يربط وسيكا أكا أيكا مخالد قا أمسى abin da ya kamata ka yi wa wannan ɗan liwaɗi an a haihu bin nari shi ne farkon na shirin wuta wannan labari al-imamu hafiz nuzari shi da kansa ya ce hadisin yana da rauni bayan ka duba kiraya a mujallar da bishafi na ɗari da uku haka nan malaman sunna suka tabbata hukunci wanda babu shakka ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ɗalewa shine hadisin da ya inganta yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu hudu da ɗari hudu da sittin da hudu sahihu tirmidhi hadisi na dubu da ɗari hudu da hamsin da shida sahihu sunan ibn majah hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da sittin da ɗaya hadisin abdullahi bin abbas النبي صلى الله عليه وسلم يكي ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط duk wanda kuka same shi yana aiki irin na mutanen duka annabi zo faqtilu fa'ila wal maqula bihi ku kashe wanda yake riwadi din da wanda ake riwadi da shi wannan hadisin ya tabbata daga manzon Allah don haka hukuncin dan riwadi shine kisa da wanda yake riwadin da wanda ake yi da shi haka nan dabba in aka samu wani yana tarawa da ita hukuncin da kisa hadisin yana cikin irwa ugalin hadisin abdullah bin maso hadisin dubu uku da ɗari uku da arba'in da takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu man waka ala bahima allah ya tsine mu wanda ya tara da dabba wata riwaya manzon allah ya ce man aka bahima faqtuluhu waqtuluha ma'ahu wanda ya tara da dabba ku kashe shi sannan ku kashe dabbar tare da shi wannan dabba ba za a ci namanta ba ka duba ma'alimu suna ne ta na imamu kafawi a mujallar na uku shafi na ɗari biyu da tamanin da bakwai ibnu jauzi ya ce babu ko saɓani akan cewa wannan shine hukunci kuma ko da mace ce aka samu tana tarawa da mace ƴar uwarta hukuncin ta shine kamar dai ɗan liwaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe wanda aka samu yana yi da kuma wanda ake yi da shi a cikin littafin al-qudur wa ta'zira in darnil qayyim shafin 179 bakar abu zai yake cewa wa laysa fil hadisi ukul fa'il wal maf'ul bihi tafsil liman ahsana aw lam yuhsin a hadisin manzon Allah bai bambanta mana shin dan liwaki in yayi aure ne kawai ake kashe shi ko ko ko da bai taba aure ba za a kashe shi hukunci ɗaya ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa dalla bi umumihi ala qatlihi mutlaqan duk wanda aka same shi yana riwadi ya taba aure ne bai taba aure ba hukuncin sa kisa ta bakin manzon Allah sharri na biyar wanda yake cikin riwadi jama'a riwadi tana cikin zunubi da ke kawo bala'i makasa Allah ya mana gargadi a suratul anfal wasu ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum
فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
واعلموا واعلموا أن الله شديد Allah العقاب madaukaki ya ce wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku kiyaye fitina wacce in ka sauko ba ta shafan waɗanda suka yi zalunci su kadai ku kiyaye wannan fitina don haka yasa dole ne mu tashi tsaye mu yi faɗa da wannan doka da ake kokarin tabbatar da ita a kasan nan wajibi ne akan kowane musulmi da ya faɗa da wannan doka duk mutumin da ya tsaya zai kankare wata sunna ta annabi muhammad daga cikin dokokin ƙasar nan wannan mutumin dole ne mu yarfe shi wajibi ne kowa ya sani domin idan fitina ta tashi kowa ya ku yan uwa ba ta tsayawa akan waɗanda suka yi wannan doka tana shafan al'umma ne baki daya wa alamu anna allaha shadidul iqabi ku sani lalle Allah ne tsananin hukuma hadisin abdullahi bin umar yana cikin sahihu sunan ibn majah hadisi na 419 yana cikin as-sahiha hadisi na 106 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace lam tafhal fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fashafihi ta'ur babu yadda za a yi alfasha ta wanzu a cikin wata al'umma alfasha ta bayyana a cikin wata al'umma zina ta bayyana ko liwaɗi ya bayyana hatta yau liwaɗi har a wayi gari suna wato bayyana liwaɗin nan ko kuwa zinan illa fasha shi ne mafa'un face wata annoba ta yasu a cikin su mazan Allah ya faɗi wannan magana inda duk aka samu mutane suna zina to za a samu wata musiba ta aukan muku والأوجاع التي لم تكن مرة في أخلاقهم الذين مروا manzo Allah ya ce kuma wasu cututtuka za su bayyana waɗanda da can babu su a cikin mutanen da suka gabata sabbin cututtuka za su bayyana a duniya a dalilin liwaɗi da zina in ji annabi Muhammad to gashi duniya ta ce da cewa daga jikin yan liwaɗi aka fara samun cutar AIDS HIV daga jikin su sannan in ka duba ƙasar da ta fara tabbatar da halaccin aure a tsakanin maza da maza ko mata da mata a nan afirka ita ce afirka ta kudu wannan ƙasar da ta halarta aure tsakanin maza da maza ko mata da mata ai a duk afirka babu ƙasar da ta fita yawan masu wannan cuta na s ba ma afirka ba jama'a a duk duniya in ban da indiya babu kasan da ta fi afirka ta kudu yawan masu kafin masu wannan cuta na kanjamau domin indiya nan ne in ka kirga mutane guda tara duk inda ka ga mutane guda tara a indiya daya yana tare da cutar kanjamau to in ban da indiya babu kasar da ta fi afirka ta kudu yawan wannan cuta sannan gashi ita ce ta fito saboda ta nuna wa duniya a fasikancinka ta tabbatar da halaccin aure tsakanin maza da maza akwai ma wata cuta wanda ake kiranta herpes H-E-R-P-E-S wannan cutar ita ma babu magani wato babu wani magani da aka samu tabbaci ne warkar da ita har zuwa yanzu yadda ba a samu magani mai warkar da cutar AIDS ba ta bakin ku haka ne kuma ita wannan cuta ma ba a same ta ba har yanzu kuma cuta ce da take kama yan liwaɗi da mazinata da kuma waɗanda suke jima'i da mata kawai tana haifar da kuraje masu tsananin ƙaiƙayi wato cuta ce wanda take da illa ne matuƙar gaske ita ma ba a sama mata magani ba har yanzu a cewar su turawa kamar yadda ita ma cutar kanjamau ba samu maganin ta ba don haka jama'a wannan wani sharri ne wanda yake cikin riwaki wanda a dalilinsa kadai ya kamata a ce mun tashi da wajen faɗa da wannan doka da ake kokarin tabbatarwa sannan illa ta shida sharri na shida wanda yake cikin riwaki yana canza tunanin mai yinsa idan mutum yana riwaki to hankalinsa yana canzawa hakanan kuma iliminsa ma yana canzawa yanda ka san wato ya koma siffa na dabba a da idan mutum mai hankali ne to in ya koma liwaɗi za ka samu hankalin sa irin na dabba ya canza haka nan kuma Allah maɗaukakin sarki wato yake canza mar tunani ya canza mar ilim kamar yadda Allah maɗaukaki ba mu labarin mutanen annabi zo kuma sun samu wannan ɗabi'a wa zufan iz qala li qawmihi akatuna al-fahishata wa antum tubsirun da fahisha ta yanzu kuna zuwa ma albasha wa an kun kusiruna alhali kuna gani ba makaji ba kiri-kiri ku tara da maza ɗan uwanku a inda kun da ta tuna rija da shawatan ya nuna da ta aure tsakanin maza suka ce annabi hudu yake ce musu yanzu kuna liwaki da maza min dole nisa'i kun bar jima'i da mata kun koma tarawa da maza ashe wannan shi ne ilimi ba alfin kawun da jihadu a kudin mutane ne jahilai kun jahilci gaskiya don haka a yanzu in wani ya ce maka aure tsakanin ma'aura ilimi ne da ke masa jahilci sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya la'anci tun da aikata shi sharri na bakwai wanda yake tattare da ɗan luwaɗi shine ba shi ba aljanna hadisi yana cikin sahihu sunan ibn majah hadisi na dubu da ɗari tara da ashirin da uku yana cikin sahihu sunan tirmidhi hadisi na dubu da ɗari ɗaya da sittin da biyar hadisin abdullahi bin abbas النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها على تاشي قيامة Allah baya kallon wanda ya yi jima'i da mace ta dubura ba a ma kallon sa bare da tura hama ta same shi waɗannan ne ake mace jiwa da su cikin wata jihar a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yanzuru Allahu azza wa jalla ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburha Allah ba zai kalli mutumin da ya tara da namiji ko ko ya tara da mace ta duburanta wannan mutumin Allah ba zai kalle shi ba a ranar tashin kiyama makon wasu kauta kawai don haka ku yan majalisa ku sarakuna ku ciyamomi ku shugabanninmu ku lura da amanar da Allah maɗaukaki ya ɗora muku kada ku manta akwai ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tambaye ku akan wannan amana Allah maɗaukaki ya ce mana inna lanansuru rusulana wallazina amanu inna lanansuru rusulana
الظالمين معصيتهم أرانة الظالمين قدر أن ذلك فذاك الذي أنقذهم ولهم اللعنة كما سنة الدين والحمد ولهم سوء دار كما سنة المؤمن مقولة اللهم اجعلنا من الغرباء من ذاك فهك الله تعالى بركة كنا لله متفرع الله غفر الله